أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku sallama ta addinin musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shiri da ke bayani akan ladubban ɗalibin ilimi ladubban ɗalibin ilimi wasu ginshiƙai ne da ya wajaba ɗalibin ilimi ya jingina da su domin samun ilimin kuma ilimin nasu ya zama mai amfani kuma ya kasance mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka a cikin ilimin da muke koya Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a cikin rayuwarmu baki ɗaya idan ba ku manta ba ya ‘yan uwa masu kallo da sauraro muna bayani ne akan ladubban ɗalibi akan kansa a lokacin da ya fara neman ilimi wato siffofin da ya wajaba ɗalibin ilimi ya zama ya siffantu da su a halin da yake neman ilimi domin ilimin nasa ya kasance ya amfane shi a tashin farko sannan kuma ya amfani waninsa sannan a ƙarƙashin wannan ɓangare in ba manta ba muna bayani ne akan sifa ta attawazu'u wato ƙanƙantar da kai a wancan shirin namu na ƙarshe kafin wannan sai lokaci ya yi halinsa sau da da izinin Allah yau za mu ɗora kuma za mu ci gaba akan wannan batu da nake yi na attawadu mun kawo maganar babban malami al'imamu al-fudail ibn iyab rahimahullahu ta'ala abu ali da yake yi a game da me ake ce ma tawadu a inda yake ce mana tawadu shine mutum ya zama ya kankantar da kansa ga gaskiya sannan ya bi gaskiyar sannan ya anshi gaskiyar kowaye ya faɗe ta kowaye ya faɗe ta akwai riwaya da take cewa wa in min aduwin aw sabiyyin ko da wannan gaskiyar abokin gabansa ne ya faɗa ko kuma ƙaramin yaro ne ya faɗa an muka kawo baitota na malam abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala a cikin littafin su alhisnul rasid fa innahu bayanu qawli sha'iri wala yuta'u alimun fi batili والقول مقبول ولو من جاهلي فانظر لذات القول لا للقائل wato ana kallon me aka faɗi ne ba wa ya faɗa ba wannan alama ce ta tawazu sannan malamai suna cewa a tawazu wa Allah tara li nafsika qimatan abinda ake ce ma tawazu wa Allah tara li nafsika qimatan kada ka ga kana da wani matsayi kai akan ka kakka ji a ranka cewa kai wani ne wannan shi ne ake ce masa tawazu a wani ƙaulin mutum ya ji a ransa cewa shi ba kowa ba ne in ma shi wani ne to bai wuce matsayin a kira shi da abdullahi ba wato bawan Allah shi yasa saboda tawazu'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi a kira shi da wannan suna ce walakin qulu abdullahi wa rasuluhu fa ana abdullahi wa rasuluhu in kun tashi za ku faɗi matsayina ku ce bawan Allah ne ni kuma manzan Allah ne wannan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda yadda annabi sama yake da tawazu'u ga ubangijinsa tawazu'un annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka zo aka ce ya sayyidina wa ibna sayyidina wa khairana wa ibna khairina manzon Allah sama ya ce ya ayyuhal qaum qulu ma la taqulu ma taquluna ولا يستهوينكم الشيطان قوة وترواية ولا يستجرينكم الشيطان wasu mutane suka zo suka ce ya mafificinmu ya dan mafificinmu ya wanda ya zama jagoranmu kuma dan jagoranmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dai kada shedan ya kwashe muku kafa ku faɗi dai abin da za ku faɗi inna ma ana abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne ko manzon Allah ne matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda tawadu'insa ga Allah madaukakin sarki to shine Allah ta'ala nafsika qimatan kakkaga kai kana da wata kima ranar da ka fara jin kai wani ne a zuciyarka to sifa ta alkibru wato girman kai kishiya a tawazu kenan ta fara shigar ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu al-imam al-junayd ibn muhammad as-salik rahmatullahi alayhi yana faɗi yana cewa at-tawazu huwa khafdul janahi wa linil janibi abinda ake ce ma tawazu shine khafdul janah shine mutum ya zama fukafukansa sun kasance a ƙasa wato kada ya rika buruƙuƙu a tafiyarsa domin aljanah a ɗan adam ana nufin hannunsa ana gane kibirin mutum wato girman kansa da rashin tawazu'insa ta yanayin yadda ma yake amfani da hannunsa a halin tafiya mutum wani in yana tafiya shi kenan sai ya rika buruƙuƙu shi yasa Allah ta'ala ce wala tamshi fil ardi marahan kakkarka tafiya a ban ƙasa kana mai takama innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tulan kai duk girmanka da darajarka da matsayin ka ba za ka iya keta ƙasa ba kawai sai a ce ga wani mutum saboda girmansa ya taka ƙasa ƙasa ta tsage sannan walan tablugha al-jibala tulan sannan duk matsayin da mutum zai kai ba zai kai tsawon dutse ba dutse ya fi shi girma dutse ya fi shi ƙarfi to shine al-Imam al-Junaidi yace abinda ake ce matawazu khafdul janah mutum ya zama ya kasa kasa da fukafikin sa wato hannunsa kai ya rika bugu ko yana budewa yana nuna shi ya isa ashe ana gane tawazu'in mutum a cikin tafiyarsa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan bayin Allah mai rahama sune waɗanda idan suna tafiya a ban kasa hawnan suna tafiya da sakinatan da natsuwa babu alamar takama babu alamar jiji da kai babu alamar burukoko a tare da su ko nuna su wasu ne su ba za ka gane su abin a tafiyar su ba saboda girma saboda saboda tawazu'in su walinul janibi sannan kuma mutum ya zama mai saukin hali ya zama kowa zai iya kusantar sa wanda ake tsammanin ai makaskanci ne sai ya zama ya iya zuwa ya samu fuska a wajensa kaman halin manzon mu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba kauye yana zuwa wajensa ya zauna da shi ya faɗi bukatarsa karamin yaro yana iya zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da annabi sama ya faɗa masa bukatunsa mace tana iya zuwa ta zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi bukatunta har ma ta faɗi ya faɗa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma mace tana faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mayar mata da amsa to wannan a wajen al-Imam al-Junayd saliku shine ake ce masa at-tawadu shi wannan tawadu'un dama kamar yadda muka ambata shine ziddul kibri shine kishiyar girman kai idan akwai tawazu to ba girman kai a tare da mutum idan kuma akwai girman kai a tare da shi to zai zama babu tawazu a tare da shi kenan ba su haɗuwa a waje ɗaya da tawazu da girman kai ba su haɗuwa a waje ɗaya in ɗaya yana nan ɗaya kuma zai kori ɗaya so da kan aka siffanta mutum da cewa shi mutakabbiri ne to kenan ana nufin shi ba mutawabi'i ba ne kenan in an siffanta shi da tawazu aka ce shi mutawabi'un ne to kenan shi ba mutakabbirun ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce abinda ake ce ma alkibru batul haqqi wa ghamtun nasi ko wa ghamsun nasi abinda ake ce ma girman kai shine batul haqq tace gaskiya a faɗa ma mutum gaskiya ya ki yarda da ita wa ghamsun nasi ko ghamtun nasi da kuma rena mutane gamsu da gamtu ana nufin ihtiqarun nas rena mutane kenan mutum yana jin ai shi yafi kowa to ɗalibin ilimi shi yafi cancanta ya zama mai tawazu domin me domin ilimin sa ya samu فمع التواضع يكون العلم ومع الكبر كبر لا يكون العلم da tawazu ake samun ilimi amma idan mutum ya ce girman kai zai to ba shi ba ilimi shi yasa suke cewa mimani la ya ta'allamani masu sunansu ya fara da mimun mimun guda biyu to ba za su taɓa samun ilimi ba mustahin wa mustakbirun mai jin kunya shi yana jin kunya ya tambaya akan abin da bai sani ba ko yana jin kunyar a ce gashi yayi wani abu na ilimi amma ya kuskure a masa gyara wa mustakbirun sannan kuma da mai girman kai mai girman kai shi ya fi ƙarfin ya je ya zauna a majalisin ilimi ko ya zauna a makaranta ko kuma a ce ga wani malamin sai shi yasa tuntuni suke cewa la yanbalu ahadun fi ilmi hadisi hatta ya'khudha al-ilma amman fawqahu wa amman dunahu wa amman misluhu ba yadda za a yi mutum ya kai matsayi babba a cikin ilimi na hadisi da ma sauran ilmoma guda duka har sai idan ya karbi ilimi daga mutane uku daga wanda yake ya wuce shi da kuma wanda shi bai kai shi ba da kuma wanda suke tsara malamai suka ce tawabu yana da salasu darajat yana da matakai guda uku da ake bukatar ɗalibin ilimi ya zama ya kula da su na farko akwai tawazu liddini a matsayinka na ɗalibin ilimi dole kai ma addinin Allah tawazu ka kankantar da kanka ga addinin Allah abinda ake ce ma at-tawazu liddin kankantar da kai ga addini shine Allah yu'arida bi ma'qulin manqula ولا يتهم ولا يتهم للدليل للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا Allah yu'arida bi ma'qulin manqula kada ɗalibin ilimi ya kasance yana hada ya ci karo da abin da yake nassi ne sai ya gwada shi da hankalin shi ga abu ya tabbata ta nassi to tawazu'u shine ka bi wannan nassi kakka ce kwakwalwarka ai ita bata anshi wannan abun ba a'a ai kwakwalwarka mai rauni ce amma shi ko nassi to daga Ubangijin da ya halicci ƙwaƙwalwarka yake, shi kuma baya bacci baya kuskure baya mantuwa, la ya zillu rabbi wa la yansa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya kuskure baya aikata abin da yake ba daidai ba, wa la yansa kuma baya mantuwa, kai ko aƙaluka ƙad ya zillu, wa ƙad yansa, wa ƙad ya gafulu, wa ƙad ya tagafalu, wa ƙad ya jahalu, ƙwaƙwalwarka za ta iya rafkana, za ta iya kuskure za ta iya hasashen abin da ba ma shi to tawazu'u ga addini a matsayinka na ɗalibin ilimi in kana son ilimin ka ya zama mai albarka shine Allah tu'arida bi ma'qulin manqula kar ka rika ɗauka hankalinka ka ce za ka rika gabatar da shi akan nafsi a'a nafsi shi ke gaba shi yasa malaman mu suke cewa la yakunu lijtihadu fi ma'ridin nafsi ba yadda za a mutum ya ijtihadi na hankali alhali ga nasi ijtihadi nan ana nufin kila zai ijtihadi da abin da suke ce makiyasi ko kuma istihsani ko makamancin haka abin da dai ba nassin bane a zahiri saboda haka tawadu ga addini ya kai dalibi shine duk abin da ya tabbata aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko aka ce Allah madaukakin sarki ya ce to alamar tawadu shine kabi kayi ma addini tawabu ibn hazmin yana cewa ana'imun anta an kutubil hadisi wa ma ata fiha anil mustafa anil mustafa fiha min ad-din ka muslimin wal bukhari ladain huma shadda uraddin fi naql wa tabyin aula bi ta'zim wa tamjid wa mahmadatin min kulli qawlin ata min ra'yi suhununi yana magana da dalibin ilimi yace ana'imun anta an kutubil hadisi shin yanzu ka yi bacci ne kai ka bar littafan hadisi ya kai ɗalibin ilimi wa ma ata anil mustafa da kuma abin da ya zo daga annabi zababban Allah fiha a cikin littafan hadisi min addini na addini ka kyale ka muslimin kamar sahihu muslim wal bukhari da kuma sahihul bukhari allazi alladaini shadda uraddini wanda waɗannan littafan guda biyu da na Bukhari da na Muslim su ne suka ɗaukaka matsayin addini igiyar addini ta zama mai ƙarfi fi naqlin suka ruwaito mana wa tabiyinin kuma suka yi mana bayanin fiqhun da ke ciki bin wannan aula shi yafi bi ta'zimin ka girmama su wa tamjidin ka ga darajar su wa mahmadatin kuma ka yabe su min kulli ra'ayin min kulli qaulin fiye da wata maganar da aka samu min ra'ayi suhnuni daga ra'ayin al-Imam Suhnun al-Maliki wato gabatar da nasi akan hankali da rashin gabatar da hankalin akan nasi alama ce ta tawazu'in ka ya kai dalibin ilimi kayi ma addini tawazu na ɗaya kenan wala yattahima lid-dini dalila sannan kada a ce ga wani abu ya tabbata na addini ka rika musu kansa kana tuhumarsa to ya aka yi aka ya aka yi aka ce ai kaza ya za a ce ai kaza kuma a zuciyarka ba wai kana neman ka fitar da abin da malamai suke ce masa illatul hukmi bane wato hikimar hukuncin a'a kai tuhuma kake sai kana ganin wannan bai dace a yi shi ba wannan alama ce ta rashin tawazu kishiyar haka kuma alama ce ta tawazu sannan wala yara ila al-khilafi sabila sannan ai ila khilafin nassi kenan sannan kada ka je ka nemi sabanin nassi kar ka ga wata hanyar da za ka bi a zuciyarka da za ka ce ta saba ma nassi amma ita za ka bi a'a ga nassi ka bi idan kai waɗannan abubuwan guda uku to tawada'ta liddi ka yi ma addini tawadu'u kenan wannan shine daraja ta farko at-tawadu'u lid-dini alla yu'arida bi ma'qulin manqula وألا يتهم للدين دليلا وألا يرى إلى خلاف النص سبيلا mutum ya waɗannan abubuwan guda uku to ya yi tawazu ga addini daraja ta biyu ta tawazu ita ce a tawazu li akhika muslim ya kai ɗalibin ilimi ka zama kana mai tawazu ga ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka musulmi tun daga abin da ya shafi malaminka abokananka na karatu iyayenka mutanen gari ga baki ɗaya ka zama mai tawazu ka kankantar da kanka gare su kada ka ɗauki kanka a matsayin kafi su kada ka riƙa jin kai wani ne daban a cikinsu a'a ka ɗauka kai ma wani yanki ne a cikinsu sai dai ƙila Allah maɗaukakin sarki ya maka wata baiwa da bai musu ba amma ka riƙa ji a ranka cewa wannan baiwar ta Allah ce da Allah ya ga dama ba zai baka wannan baiwar ba so daga kada kai alfahari da wannan baiwar da Allah ta'ala ya baka وهو أن ترضى بمن رضي الله تعالى به لنفسه عبدا من المسلمين أخا shine ka yadda cewa wanda Allah ya yadda shi bawan sani to ka dauke shi kai kuma a matsayin dan uwa musulmi Allah ya rike shi a matsayin bawansa to kai kuma ka riki wannan bawan na Allah a matsayin dan uwa so da haka dan uwa ko yana da haƙoƙi a kanka ذاك جاء حديثي النبي صلى الله عليه وسلم هنا شو حق المسلم على المسلم ست حق المسلم على المسلم خمس النبي هنا بيانا حقوكي ذاك جاء النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحكره haka zaka ji annabi sama yana faɗi qur'ani na cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum duk wannan yana nuna ne yana nuna ashe ana tare dan uwanka bawan Allah ka ɗauke shi a matsayin dan uwa kakka masa bugu ko kakkar jin kai wani ne kafi shi sannan daga cikin tawazu'u li akhika muslim wala tarudda ala aduwika haqqa kada ya zama dan uwanka ya faɗi gaskiya amma kai wurgi da wannan abokin gabanka kai ba kwa shiri da wani amma ya faɗi abin da yake daidai sai ka ce me sai ka ce ai baka yi da wannan abin da ya faɗi ba kawai saboda kiyayyar da kake da shi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada gabar da kuke da wasu mutane ta sa ku ki musu adalci sun faɗi abin da yake daidai to ku ɗauka wannan yana cikin tawazu ga ɗan uwanka musulmi kai masa tawazu ka yadda da duk abin da ya faɗi ko da ba kwa shiri وأن تقبل من المعتذر معاذيره sannan kuma suka ce ka karbi uzurin wanda ya zo ya baka uzuri wannan yana cikin tawazu karɓar uzuri yana cikin alama ce ta tawazu gare ka a lokacin da kake mu'amala da ƴan uwanka musulmai to ka karbi uzurin wanda ya baka uzuri mutum ya maka abin da ba daidai ba ya zo ya ce ai ya gane abin nan da ya ba daidai ba ne ya yi kuskure da Allah ka gafarta masa to ba kai da abin da za ka yi illa ka gafarta mishi wannan ma alama ce ta tawazu daraja ta ƙarshe mafi girma ita ta tawazu ita ce at-tawazu lillahi subhanahu wa ta'ala yi ma Allah tawazu kai ma Allah subhanahu wa ta'ala tawazu tawazu ga Allah shine ka yadda kai bawan sani ba za ka masa girman kai ba lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillahi wa lil mala'ikati al-muqarrabun mala'ima annabi Isa alaihi salam almasihu Isa ibn Maryam ba zai taba girman kai ya ce shi ba bawan Allah bane walal mala'ikatul muqarrabun su ma mala'iku na kusa kusa ga Allah su ma ba za su yi girman kai ba to wannan at-tawazu lillahi ta'ala ce to waɗannan matakan daraja din na tawazu su ne ake buƙatar ɗalibi ya hausu ya hausu ya hausu har ya kai matsayin da za a siffanta shi da cewa shi mutawazi Sheikhul Islam Taimiyya rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa at-takabbur sharru min ash-shirki girman kai kishiyar tawazu ya fi sharri fiye da shirka ne hujjarsa sai ce fa innal mutakabbira yatakabbaru an ibadati Allah ta'ala wal mushrika ya'budu Allah wa ghayrahu abin da yasa aka ce girman kai ya fi shirka muni saboda ne saboda ai mai girman kai kwata-kwata bai bai zama bawan Allah ba bai bauta ma Allah shi kuwa mai shirka ya yadda ya bauta ma Allah amma kuma zai haɗa Allah da wani a cikin bauta. Saboda haka tawazu'u shara'i ne na neman ilimi. Tawazu'u ginshiki ne babba daga cikin abin da ke ba mutum ilimi ya sa ya sami ilimi mai albarka. Girman kai kuwa wani tarnaki ne ƙatoto a gaban ɗalibin ilimi har sai ya yadda ya aje wannan girman kan nasa a gefe guda sannan iliminsa zai samu al'ilmu harbun lil fatal muta'ali kassaili harbun lil makanil ali haka suka faɗi suka ce al'ilmu harbun lil fatal muta'ali ilimi ba shi ba zai taɓa samuwa ba lil fatal muta'ali ga ɗalibi da ya kasance mai girman kai kassaili harbun kamar ruwa ne shi ma faufau ba zai taɓa zama ba lil makanil ali a wajen da yake maɗaukaki sai ka ce a sama kwankwano misali sai a ce ruwa ya sama sai dai ya zubo in ya zuba a kan shi zai zubo ne ƙasa sau daga shi ruwa a ƙasa ya fi son ya zauna yadda ruwa baya hawa sama ya zauna to haka ma ruwa haka ma ilimi ba zai zauna a cikin kwakwalwar da take da girman kai ba har sai an cire wannan girman kan an aje shi gefe guda to daga nan ne idan aka yi nemi ilimin sai ilimin ya samu shi yasa suke cewa al-ilmu azizun wala yunalu illa bi dhulli la izza fihi ilimi azizun madaukaki ne amma sharadin sa la yunalu ba za a taba samun shi ba illa bi dhullin sai da kaskancin da la izza fihi babu ɗaukaka a ciki suna faɗa suna cewa talabtuhu zalilan fatulibu fatulibtu azizan an nemi na nemi ilimin lokacin da kaskantar da kaina amma yanzu ni gashi yanzu ana nema na da in ba da ilimin kuma na zama madaukaki so daga sharadi kai tawazu in kai tawazu sai izza ta zo nan gaba amma idan ka ce kai ɗalibin ilimi ne amma da izza za ka nema to ba za ka taɓa samun ilimi ba shi yasa za ka ga magabata yadda suke da tawazu'u a game da neman ilimin su tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi sahihi a cikin al-Jami' nasa riwaya sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min mali wata sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba a zahiri idan mutum yana ba da dukiyarsa sai ya kamar raguwa ta yi mutum na da dubu ɗaya sai ya ɗauki ɗari biyu ya bada sun tashi daga dubu ɗaya kuɗin sun zama ɗari takwas a zahiri kenan amma a wajen Allah maɗaukacin sarki ƙaruwa suka yi man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira Allah ninninkawa yake مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء idan mutum ya ba da naira ɗaya a wajen Allah maɗaukakin sarki to kamar mutum ne ya je ya samu ƙwaya ɗaya ta masara sai ya haƙa ƙasa sai ya bizne ta a matsayin ya shuka da ta tashi fitowa ambatat sab'a sanabil da ta tashi fitowa sai ta fito da zangarniyoyi guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya akwai ƙwaya guda ɗari kaga ɗari bakwai kenan ya ba da ɗari ɗaya amma yanzu an ba shi ɗari bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba to wannan kenan ma na ƙasa sadaqatun min mal babu wata sadaka da take tauye dukiya duk sadakar da mutum yayi to ninka take a wajen Allah ko da a zahiri yana ganin ta rage dukiya to ba ta ragu ba kuma so tari a zahiri ma din Allah ta'ala na ninka masa ne tun a duniya malam Aminu Kano rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa na tarbiyya da Hausa wato hikayoyin kaifafa zukata a juzi'insa na farko ya ba da hikayar wani mutumi da shi da matashi suka tashi ba su da abin da za su ci a gidansu da suka tashi ba su da abin da za su ci a gidansu shi kenan sai matar ta zo ta samu mai gidan ta ce to mai gida ba mu da abin da za mu ciwo a gidan nan sai ya ce ah bakin ce kazakki ta yi ta fara kwai ba sai ta ce eh ko na tuno sai ce to ki je ki kwaso mana kwan nan ki gani guda nawa ne sai mu dafa su sai mu ci da ta tafi sai ta ga kwai guda goma amma sai ta lura da cewa ɗaya ya lalace domin kazar ta fara kwanciya a kansa har ya lalace ta kawo ta shirya kwai su a dafa a ci ko a soya sai kawai sai wani mabaraci ya sallama ya ce masu gidan nan don Allah ku taimaka mini yau kwana kaza ba a ci abinci a gidana ba matan nan ta ce to me gida ka ji abin da wannan mabaraci yake faɗa mu ma gashi dai halin da muke ciki sai ce ki ɗauki ƙwayayen nan ki bashi ta ce to mu mu ci me ce Allah zai kawo mana abin da zamu ci ya ɗauki waɗanda ta ɗauki waɗannan ƙwayayen ta yi biyayya ga mijinta guda goma har da ɗayan nan da ya lalace ta bashi ya godiya ya ce Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya gaba suna nan zaune suna tunanin to yanzu wace dabara za su kulla domin su samu abin da za su ci sai suka ji ana sallama a kofar gida da suka ji ana sallama a kofar gida mai gida ya tashi ya fita sai ya ga wani dan uwan shi ne da suka dade daga ƙauye yake suka dade ba su haɗu ba yi masa bara balale ya ce dama dai kawai na zo ne domin mu gaisa ba zama na zo yi ba shikenan sai ya miƙo masa wata jaka ya ce ga ta to Allah a ɗan yi haƙuri da wannan tsaraba ce irin tamu ta ƙauye shi kuma wani lokacin Allah ya sa na dawo yi masa godiya ya tafi ya dawo suka buɗe jaka sai suka ga ƙwayaye ne a cikin wannan jaka ƙwan kaza sai ya ce ma matar tasa ki kirga ƙwayayen nan ki gani guda nawa ne ta fara kirgan ƙwai ɗaya biyu uku hudu goma sha ɗaya sha biyu ashirin har talatin har arba'in har hamsin har sittin har saba'in har ƙwayaye ɗari amma sai ta kula cewa guda goma sun lalace guda goma sun lalace sai ce to Allah ya yi gaskiya kin ga yanzu ƙwayaye nawa muka bada ta ce ƙwayaye goma ya ce guda nawa aka kamana ce guda ɗaya sai ta ce kuma tabbas mai gida ɗaya cikin goman nan da na bada bai da kyau ya lalace yace to shine guda goman nan da ba su da kyau to kun ga wannan hikaya ce tabbas mai kaifafa kwakwalwa mai kaifafa zuciya wadda ya kamata a ce haka musulmi ya kamata ya yadda dama da nassi ya riga ya faɗa masa ko da ba a bashi wannan hikayar ba to daga ma na kasat sadaqatun min mal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma zada rajulun bi afwin illa izza sannan babu wani dan adam da ya ƙara samun wani abu da yafi ya safaci ɗaukaka in ka zama mai yafiya Allah zai ɗaukaka ka sai mahalli shahid mu na hadisin wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah mutum bai taba tawadu'i ba ga Allah face sai Allah madaukakin sarki ya daga shi wannan hadisin muslim ya goyito shi kafin al'imamu tirmidhi al'imamu muslim ya goyito shi a cikin sahihinsa sannan al'imamu tirmidhi ya goyito shi a cikin sahihinsa ana nuna mana lokaci ya yi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai darasi na gaba insha Allah za mu ɗora domin mu ci gaba insha Allah mun yi alkawari in Allah bai sa mun manta ba za mu ƙara bayani akan gaba ta ƙarshe ta wannan hadisi wato ma tawaza a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah muna barin ku a cikin kula Allah Allah mu lokacin sarki ya rayuwar mu da taku gabaki da albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah